أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وشي Allah wannan dai ne da ya ce muna alaya alau man khalaqa ko wallahi bil khabir wanda ya halitta da komai da komai na sane da ita shine Allah mai luduba masani shine allazi ja'alakum al-ardha zalulan wanda yayi muku wannan kasa ga ta nan horarriya gare mu Allah ya hore muna ita famshu ku yi tafiya fi mana kibiya kan kabadunta a sassanin ƙasa ko ina sai ku tattaka ku yi tafiya ba za ta ce kun sha mata kai ba ku yi noma a ciki ku sara ku yi riyoji har kaburuka ma ku yi ku sara ku yi har duk inda za ku zuba shara ba da kazamta da kashi da komai wallazi ja lakum al-zalulan famshu yi manakibiha wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah a cikin kasa din nan muke ne muke noma mu samu abin da muka ci wa ilayhi nushur amma dai ku sani wurin Allah za ku koma gaba daya za mu koma wurin Allah dukanmu
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور shi Allah da ya wannan ya kamata ne mana wanne mu gode masa amintu yanzu kuna ganin kun amince ba komai ku yi ta saba wa Allah kuna ganin man fi sama'i wannan da yake a cikin samanin nan idan sabon ku yayi yawa ba zai iya ba kasa dama an ya kasiba bikum al-ard ya girgije kasa da ku ba kamar da yawa waɗansu karunu ma yana nan har yanzu yana tafiya a cikin kasa kamar wanda aka yi wa waɗansu jababu irin mutanen annabi ludu aka yi sama da su aka jince aka girgije su a ƙasa kuna ganin Allah ba zai muku haka ba min tumin bin sama'i an ya kasaba kuma al'ar fa idza hiya tamur sai ya kasance kasa ta dinga dawur dawur da mu ta dinga yawo ba ta tsayawa ta taki hore wanda aka yi muna ita sai ta ki horuwa ne muna ganin Allah ba zai yi muna haka ba aiko Allah zai yi muna haka nan Allah ya magana akan mafi sama'i ne saboda an yi maganar halittun ƙasa Allah tabaraka wata'ala ko ina yana nan domin a suratul an'ami bai yi amfani da mafi sama'i ba sai ya gabe wallahu bis samawati wa fil ardi wanda yake sama da ƙasa to tun da ana magana da za a girgije mu a ƙasa ne kuma za a kawo musiba saboda haka bai kawo fis sama'i wa fil ardi ba sai maganan man fis sama'i domin a halaka na kasa din to sai kasa ta zama tana jiwa da mu ta ki bari mu hawa kanta
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أمنتم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير كوكو دي أم كوكو دي kun dai miƙe ƙafa kuna ganin Allah ba zai komi ba ko domin su mushrikan larab tun da surar makiyya ce su a lokacin abin da suke cewa اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم to su suke faɗin haka to suna ganin shi wannan Allah nan da yake da irin wannan ɗaukaka man fi sama'i amma min da fi sama'i an yursila alaikum hasiba ba zai iya turo muku waɗannan tsakonkwanin ba tunda sun ce amdar alina hijarata min sama'i to suna ganin ko ba su roƙa bayan Allah ya zo yin haka ba sai yayi ba ko yanzu da suka roƙa in Allah ya karbi addu'an su ba sai isa ko musu duwatsu ba daga sama duk ya halaka su an yursila alaikum hasiba to ku dai tai fa za ta'lamuna da sannan gaba za ku san kaifa nadir ya gargadi na yake zai ne muku gargadi ne ba ku ji ba to za ku san karshen yadda wanda ne ma gargadi ba su ji ba yadda za ta zame musu ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد حقيقة جعل كذب الذين من قبلهم أي يا رسول الله يا قولي دا سبا سوني سكفار قريتا من ذنين سبا الذين من قبلهم ونقبانين سما سنقريتا kamar wadda suka karyata kaɗin nan su waɗannan mutane wala garga zama lalina min qablihim fa kaifa kana nakir dada ka duba ka gani kai dan adam kuma ya rasulullah ai na riga na baka labari nakir musu da suka yi tayi musu na na ayoyi na da nayi turo ma mutane manzanni da na turo su da ayoyi mutanen ba su bi ba fa kai makana ya abin ya zame musu ai abin bai musu kyawu ba kowanne Allah ya kama shi da laifin da ya yi ma Allah أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير, إلى الطير فوقهم صافات ويكبد ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أولم يروا ويسوا مشركا لا ربا مسغني بحرمو دن ويهلم باما غني in Allah ce zai nuna mana ayoyin ta koyana mu ba ma gani ne awalam yarau mutane ba su gani ba awalam yarau ila dairi ku ba kwadi ba wa ku ga ikon Allah ku duba tsuntsaye mana ku duba tsuntsu ila samai ku duba tsuntsaye yadda suke a sama ku duba sama ku gani mana awalam yarau ila dairi fawqahu ga tsuntsaye na a saman saman mu mutane fakwam safajin suna bude fikafukai lokacin da tsuntsu yake taki yana buga fikafukai yana ahadun ahad ahad haka yake kada da fikafukansa idan ya kai sama sosai sai ya bude hukafukai ce huwa wato huwa Allah ke da to da ya bude nan to shi ke nan tasarrufin daida ma a ƙasa da can duk wurin Allah ke tabaraka wa ta'ala to wai ba kwani ba ku gani ila dairi fawqa safa in ga sunan suna bude fukafukai in gaje to ai dan sun bude fukafukan ne iska baya kade su wai gabi wani lokaci ma zai su riga fukafukan ba sa buga su ma yumsikuhunna illa rahman ai ka sani ba wanda yake rike waɗannan tsuntsaye in ba Allah ba in ka duba jiragen sama ma wa ke rike su in ba Allah ba ai ka san dan adam ka san akwai ikon Allah akwai ayoyi a cikin tsuntsaye da jiragen balle jirgin sama gari ne gaba daya inda wani jirgi da doki wajen mutum 700 da kayan su amma a loda kuma jirgin ya tashi kuma bin mamaki jirgin mota direba yake tukawa ya taba wani abu ta tafi to shi jirgi in ya daidaitu sai haka shi ma pilot din ya kama yawo cikin fa cikin fasinjoji shi ma ana ana hira da shi yana zagayawa an bar ma Allah ikon sa kenan ma mu jiku inna illa rahman innahu shi Allah bi kulli shay'in basir akan komai da komai dai Allah yana ganin komai da komai shi yake ba komai kariya أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi wa nufur to wai su kafir suke ta butulcewa suna butulcewa Allah an ce su zo wa birru ila Allah ku rabi da kowa ku rabu da komai ku dawo wurin Allah sun yi ku bauta wa Allah sun yi to amman hadha alladhi yarzuqukum hmm? ha? amman hadha alladhi wa jundul lakum yansurukum min dunir rahman amman hadha ku kuna da wani ba Allah ba kuna da wani ba Allah ba kuna da wani ba wannan ba Allah alladhi huwa jundul lakum wanda zai zai muku wata kariya wata wata runduna kuna da ita in ba wannan ba Allah man hadha alladhi huwa jundul lakum wanda yake zama kariya gare ku wani wani runduna tunda ya ce zai zako muku tsakon kwani daga sama in ya so ko kuma ya sa ƙasa ta girgije ku a girgije ku cikin ƙasa to wai Allah ba shi yayi ƙasar shi yayi ko yace zai yi muku haka kuma wai dan ku tsorata ku dawo ku bi Allah kun yi to wai kuna da wani in ba shi ba Allah amman haza kuna da wani ba wannan ba Allah zai huwa wanda yake shi zai zame muku wanda yake shi ya zamo jundul lakum wata runduna ta mayaka gare ku yansurkum wanda za ta kare ku min ga a girgize ku a cikin ƙasa ne ko kuma a sako muku bala'in daga sama min dunin rahman in ba Allah ba ai babu inil kafirun amma dai bari kafirai duk wa'azin nan da ake musu ba abin da suke yi inil kafirun illa illa fi gurur su dai kafirai suna cikin ruduwa har yanzu sun ki su gane inda ya kamata su dawo su dawo wurin Allah mai komi dinna amma sun ki su dawo أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi butuwin wa nufur amman hadha ko kuwai suna da wani ba Allah ba man hadha alladhi yarzuqukum kuna da wani ba wannan Allah ba wanda zai arzuta ku in ba Allah ba man hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu azikin da Allah yake sako muna na ruwa daga sama da abubuwan da ya hure muna dinnan mata allakum wali an amikum duk wannan abubuwa wai akwai muna da wani Allah ba wannan Allah ba da yi mana su wanda zai kawo mana arziki in amsaka rizqahu in ya rike arzikinsa muna da wani wanda zai kawo mana arziki babu mana allazi yarzuqu min azka rizqa ballaju bare ba haka ba dai su dai kawai kafirai duk azin da ake yi laju sun doge fi utuwin a cikin taurin kai wani furin da da gujewa gaskiya أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط
أَوَمَنْ مستقيم يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ amma abin da ya kawo musu hakan to sun riga sun zama batattu ne su yi ko duk wanda Allah ya batar baka da mai shiryar da shi amma yamshi mukibban yanzu bari in tambaye ku yanzu wani inda yake tafiya mukibban a kife a jicce amma yamshi mukibban alawaji yana tafiya a kife jicce ta fuska yana mulmula shin shi ne zai yi daɗin tafiya ya tafiya mai ya tafiya daidai ba wahala wanda an manyan shi koko wanda yake tafiya sauyan daidai da kafa ala siratin kuma akan hanya da ke mustaqimin madaidaiciya wadda ba kwana ba duwatsu ba kwazazzabai ba wani yan bashi da makami a hanya shin wannan da wancan wane ne mafi zama daidai mai kasan mai tafiya da gaba a kan hanya daidai bayan ne da wanda yake kwance yana tafiya a kifi jicce dana mulmulawa ta fuska da cikinsa wannan ai ba zai kai ko ina ba me yasa su kafirai in an tura su an ce ku da wurin Allah ba sa iya zuwa ko ina saboda ake bi suke tafiya mai yi zawi ala siratul mustaqim قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل كغيا موسى يا رسول الله wanda yake muna wannan aiki shine allazi an sha kun wanda ya yi ku talikai gaba da wato yi mun wanda ya halice mu lalzi an sha ku waje halakun sama ya san ya muku ji kunnuwa da ji din na na na kunnuwa da ji na zuciya wala absara da idanu gani na ido da gani na zukata lalzi an sha kun waje halakun sama wal absara kalilan ma tashkurun amma ni'imomi da ne mutane ko naji da gani wanda suke gode wa ni'imomi kadan ne ne ba ni'ima ta ido godewa Allah Allah ya maka ido ne don ka kalli hawayen Allah kalli halal kalka kalli haram Allah ya maka kunnuwa don ka saurari labarin annabawa wa'azi abinda Allah yake so ka ji ka aikata abinda ba so ka nisanta to in ka saurari abinda ba haka ba ka saurari haramun shine abin sauraron ka doka butulce wa ni'imar Allah wannan nimomin ma masu gode musu su yi aiki da su inda ya kamata kalilan ne yan kaɗan ne ne inji Allah قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل كغيا موسى يا رسول الله هيا ودي أنا جاو هنكلين كافري وندي كي منا ونا أيكي شيني الذي هو الذي ذرأكم شيني وندي كي يشوكاكم kulali zarakun fil ardi ya shuka ku a cikin duniya yadda ake shuka gero da masara in ka ɗebe wannan ka ajiye iri bari kuma insha Allah koma shukawa ta fito kuma ka samu inda akwai rai da rayuwa kuma ka koma fidda irin a gona waccan shekaran kuma ka dinga ɗiba ka shuka da haka Allah shi shuka mu tun daga annabi Adam ya shuka mu a ciki ya binne irin mushi adam ya shukar haka waɗanda aka binne su ma suka shishuka mu haka suke wannan shahifi wannan wannan shahifi wannan yadda ka san gero ke haihuwar gero masara ke haihuwar masara da ikon Allah to haka mutane suke haihuwar mutane awakai su haifi awakai kaji su haifi kaji kamar ana shishuka mu ne wani shuka wannan baɗi sai ka ga an koma samun wani haka wani shekara zai ga an koma samun da ku biyu ne zai koma ku kuna ku ku koma ku to haka dai tarakun fil ardi wa ilayhi tusharun amma kar ku yi sake ba ku san abin da za ku ku aikata na alheri gaba ɗaya za a gargada ku koma wurin Allah zumma la tusaluna yawma idhin anin na'im dun ni'imomin nan da Allah ya wana naji da gani da abubuwan ci da abubuwan sha da abubuwan hawa da komai ma sai Allah ya tambaye mu ni'imomin da ya mana ya muka yi da su
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين to amma ji wannan magana ma saboda ta wurin kai na kafare domin Allah ce ballan yufi uduwin wani fur sun doge a cikin girman kai da ni zan tar gaskiya duk ba su yarda ba bai kununa abin da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu dai mun ji mun ji duk abin da gaba dadin nan to hadal wa'du wannan alkawali kurari na cewa za a yi tashin kiyama mata yaushe ne za a yi shi ku gaya mana in kuntum sadiki in dai ba magana ƙarya kuke ba ku faɗa mu ne yaushe za a yi tashin kiyama ne قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير قل مبين إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل كفنا موسى يا رسول الله أي إنما الع- إنما العلم عند الله shi sanin lokacin da za a yi tashin kiyama ai wannan ilimin wurin Allah yake amma ita sa'alun annabi al-azim alladhi fihi mukhtalifu tambayar tashin kiyama suke yi yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha bima anta min zikraha a a ila rabbika muntaha ya karde annabi innama anta munziru man yakhshaha saboda gaya musu ya rasulallah innamal ilmu inda Allah sanin lokacin da za a dajin kiyama wurin Allah yake kamar sanin mutuwan ku ne duk wanda ya mutu an kiyamarsa ta tsaya masa shi innama iyaka dai ni innama iyaka kawai anani nadhirun mubinun mai wa'azi ne kuma a fili ba na boye ba na gaya muku za a yi tashin kiyama za a je lahira a bar wannan gida na duniya koma lahira gida biyu ne a lahira ba ɗaya ba ko dai dama aljanna ko dai hagu ta Allah kiyaye mu da haka in kun doki hanyar dama ku yi aljanna in kun doki hanyar hagu ku doki ku yi wuta in kun je lahiran ma dai za ku gani
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوا زلوة سيئ الوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون falamma ra'auhu lokacin da suka ga duk lokacin da idan mutuwar muka dauka za ta yi idan kuma tashin kiyama din muka dauka tashin duniya ko kuma tashi na kiyama din kowanne dai ai an yi shi ne kowanne an yi shi ba za a koma yi ba wanda mutum ya daga daga wannan fili yayi wancan shi da dai mutuwa ta samu to duk wannan ya tabbata lokaci ne kawai ake jira to falamma ra'auhu lokacin da suka ganshi shi tashin kiyama din shi da yake na karshe zulfatan gashi ya kusato sun ga an busa kahudin ko kuma mutuwa din falamma na lokacin da suka ganshi ita mutuwa in ta muka dauka zulfatan ga ta kusa ko kuma azaba din ko kuma tashin duniya din si al wujuhul ladina kabaru lokacin kam za ga wujuhul ladina kabaru si al fiskokin kafirai ya ga ta canja cikin bakin ciki wannan lokacin za ce in tashin kiyama ne ya wailana haza yawmuddin ya wailana wayyo Allah lalle ko ranar ta tabbata ha lalle zarkar mursaluna wallahi manzannin su yi gaskiya ko abinda suka faɗa lalle to in ko mutuwan ne to lokacin dai za su ga tashin hankali su ga mala'iku sai ce musu akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabul huni bima kuntum taquluna an allahi ghayra al-haqqi kuntum an ayati tasbirun laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra sai dai musu fada malaiku sai aga hankalin mutum ya tashi sai ce fudda ranka da kanka ba mu ko mun ga maka wannan wuƙaƙi mu fudda rayuwarka to sai aga fiska ta canja mutum da ana hira da shi sai aga ya koma yana ta ihu yana ta ihu kuma sai a ce ai ciwo ya masa yawa ba ciwon da ya masa yawa bala'i da ya gani wakila to lokacin sai a ce musu a'a ku daina ihu ku daina ihu هذا الذي كنتم به تدعون wannan shine abinda kuka yi karyatawa kuna cewa ba gaskiya bane shine wannan
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل فدامس يا رسول الله ce ya ra'aitu wai ku duk wannan rikici da kuke ta yi an yi magana kuna kiran ƙarya ne ƙarya ne an yi faɗi ku yarda ku yarda ba a kawo a rikito bala'i a kawo muku a cicci wasa ma ta faɗo muku yaya kuna to an cici ba sama ta fado ku ina batun yarda tun da duk riga kun mutu ai wannan ba za ta yi ba kai abu ya rasulullah ara'aytum yanzu wannan bala'i da kuke ta cewa a rikito a kawo muku wai yanzu me tunanin ku kuke gani yanzu in ahlakani Allah ni din nake muku wazi ina jawo hankalin ku nan to wai idan Allah ya karbe ni ya kashe ni to kun kama kiran ai idan ka mutu mun huta idan ka mutu mun huta to ni dai Allah ba su wannan amsa tun inda muka fito innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle za ka rasu to zu zauna duniyar mu gani azu ma za su mutu ai ba abin gori bane to in Allah ya karbe ni ina alkari Allah aw rahimana ko ku Allah ya bar ni bai kashe ni ba ya kawo muku azabar ina gani a gabana kamar da aka yi musu a Badar kamar da aka yi musu a sauran wurin ya kuka aka kakka masu aka daddaure mutanen banza wansu ma a kakkashe fa mai yujirul kafirin min azabin alim to kuna da kuka bare kuna da mai kare ku ga azaban da Allah zai kawo muku ta ta yakin da za a kawo muku ko kuma ta bala'in da Allah zai kawo muku Allah jarbe su ma dai da yunwa kam tukuna sai da sun hakai sai sun fasara kumi kai sai sun kai fatar raƙumi wannan gashin ma suke kankarewa saboda yunwa a gama da ruwa da a gama da, da, da wasu, wani ganyaye na, na haki sai su, su, su daka su ci saboda ba abinci ka jarbe su da, da, da wannan saboda in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darballahu masalan qaryatan kanat amilatan mutma'innatan yaji harizquha ragadan min kulli makanin makawar rabbi an umilla duk dai su ne mutanen makka din nan wa yurul kafir min azabin alim kuna da mai kare ku daga wannan azaba mai radadi ai ba su da قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال قل مبين هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل كغيا مسو أي باسو دا wanda kawai ya kamata su kama mai kare su shine huwa shine ar-rahman Allah wannan dai da aka gaya musu an ce wa idza qila hum sujudu lir-rahman qalu wa mar-rahman an gaya musu rahman din sai su ta huka ma hukata wai ba su yadda kul huwa ar-rahman ka gaya musu shine Allah mai rahama amanna bihi ko mun imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma mun dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala fa satalamuna man huwa fi dalalin mubin da sannu za su gane wanda yake a cikin bata bayananne idan azabar ta zo قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل كفدا مسي يا رسول الله أرأيتم ينزو mi kuka gani kenan duk wannan nemomin da Allah ya muku an ce ku gode masa kun ki gode masa in asbaha ma'ukum gauran to ruwan da suke zo muku din nan kuna ɗiba kuna sha in kuka wayi gari ruwan zuwa kasance gauran a faƙe wai faman ya ji kun bi ma'in ma'in kuna da wani mai kamu ruwa masu bubbuga ai ba ku da ba mu da in Allah ya dauke ba mu da Allah shi ke kawo muna
بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون wannan sura na tabara ya kare mun shiga cikin suratul nun ita ma makkiya ce irin wannan zuka dai mun shigo cikin ah, makkiya makkiya za mu yi tafiya kamar kila wajen sura shida ko zuwa bakwai sannan mu shiga cikin madaniya ita ma makka aka sauke ta tana da awi ta ko hamsin da biyu tana farawa da bismillahir rahmanir rahim nun wannan harafi Allah ne ya san abin da yake nufi da shi wanzu malamai suna fassarawa su ne Allah wa rasifuna fil ilm ke amma da mafi karshen fassara duka ko an fassara to Allah shi ne dai da sani nun din dai in ka dauki alif lam ra ka gama da hamim ka dauko nun sai ya baka sunan nan da muke magana yanzu ar-rahman din nan Mm.
ya kul huwa ar-rahmanu amanna bihi to wasu kan fassara shi da haka sukan dai fasori da yawa kai takaice dai Allah ne shi yasa abin da ke nufi da su wal qalami Allah ce ina rantsuwa da alkalami wa ma yasturuna da abunda mutane suke ta rubutawa da alkaluma din Allah ya rantsuwa da alkalami ta yi saboda darajar da shi alkalami Allah duk abin da ya so ma sai yi- ya yi rantsuwa da shi ko kalamul kudrati ne ko ma dai wannan alkalami to duk dakan dauki haka saboda alkalami yana da daraja domin abin da aka rubuta ba ne da abin da ba a rubuta ba Na'am.
sannan fa- amfanin alkalami ya fi amfanin ko da ka ce bindiga ne yakin da alkalami zai yi bindiga ba zai yi ba Mm.
kudin da alkalami yake bayarwa to hannunka ko kalmenka ko abin nomanka ba zai kawo maka shi ba Na'am.
kudin da alkalami zai kawo motocinka ba za su kawo ba alkalami fa'idodinsa yana da yawa in ba da alkalami ba da ake rubutu da duniya ba ta jin daɗin zama Mm.
an ce wanda ya fara alkalami duniya an yi ilimin masu ilimin tarihi suka ce annabi idris Na'am.
alaihissalam shi ya fara rubuta rubutu da da alkalami in ji wasu masu tarihi to ko dai wanne dai haka ne dai Allah yana rantsuwa da alkalami da abinda ake rubutawa da alkaluma din ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا رسول الله sura ta fara da majnun kuma can ƙarshe za ta ƙare da majnun din saboda ana ba annabi hakuri suna yi masa magana cewa kai mahaukaci ne kai mahaukaci ne in sun ga annabi yana karatun alkur'ani ce la haukasa ta motsa ba kai ku janye kar aljanu su far muku kuma wani suka ce ai alja ai gumakan su ne wai wai suka suka jijitar da hankalin wai annabi subhanallah abinda suke faɗa kamar da zai ga ba annaba da suka shuɗe ma anta bi ni'mati rabbika majnun ma anta majnunin kai ba mahaukaci bane bi ni'mati rabbika dangane da wannan manzanci da Allah ya baka ni'ima kenan ya tace babban ni'ima da Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzanci mu ma babban ni'ima da Allah ya muna samu annabi Muhammadu a cikin mu to wannan manzancin da aka baka suna mai da shi hauka ba hauka bane manzanci ne daga Allah وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون كما قمد وانا منزنشي والله يا رسول الله و- وإن لك لأجرا والله وكنا دلادا غير ممنون ودباتا ينكيوا دومين ai ya ba da misali ya gaya ma dan uwansa sayyidina ali li an yadi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min mulin ni'am to annabi Muhammad kam sallallahu alaihi wasallama wanda kuntum ala shababrati minan nari ba an kaza kun minha duk wanda ya musulunta tun lokacin da Allah ya aiko shi har ana da ƙasa a busa ƙaho kowa da kowa ya duniya duk wanda ya aikin lada annabi ne asali نعم alaihi sallam duk aikin da kai ma in babu sayi ne din annabi Muhammad Allah ba zai karba ba to tun da kam kowai aiki wanda Allah kai nuna ga aiki yanzu karatun nan da muke lada kam sai an ba annabi Muhammad ko ba ka so don shi ya koya wa kowa haka kai ma in ka koya wani a baka daga nan har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka haka duk abin da ka koyar na alheri sai a baka lada kai da kai a baka lada wanda ka koya ma a bashi lada haka har sama har a kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi na da biya wanda ba yankewa shi yasa ya gaya mana cewa la as'alukum alaihi ajran illa al-mawadata fil qurba ni ba na neman ku biya ni biyan da Allah yake min ya ishe ni ni dai ku zauna lafiya da dangi na da sauran jama'a
وإنك لعلى خلق عظيم wa innaka la ala hulqin azim kuma kai ya rasulullah la ala hulqin kana kan dabi'a azimin babba dabi'a mai girma tunda kamar yake hakan nan to aiko annabi ya fi kowa kyakkyawar dabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda yake da illa wurin dabi'a yace addabani rabbi wa azana tadibi Allah ya koya min ilimi ya gyara min hali da dabi'a wanda ba wanda yake da irinsa saboda haka shi za a yi malaifi ya rama da alheri sallallahu alaihi wa sallama bai taba fushi ba kaga ya fushi an taba Allah wa innaka la ala khulqin azim kana ka- kan dabi'a babba ya rasulullah
فستبصر ويبصرون fasatubsir wa yubsirun da sannu ya rasulullah abinda suke faɗa na maganganun banza wai ai muna sauraro in ka mutu mun huta suna faɗin miya mu to shikenan fasatubsiru sa ido ka gani wanda zai yi da su ya rasulullah fa yubsirun da su ma za su ga wanda zai yi da su din bar su ba suna neman cewa wai sai sun ga baya gare ka sai sun halaka ka sai sun yi bi suna neman har ma munafukai suna wai sauraron miyagun abubuwa ga annabi ko Allah ce alaihi da'irutun sauko so za su gani wai bisiruna za ka ga wanda zai da su ya rasulullah su ma za su gani su jira su jira lokaci kawai بأيكم
wannan المفتون bisiru wai bisiruna bi ayyukum maftun za su gane wane ne cikin hauka cikin rashin rashin gaskiya waye suke hanya wanda Allah mutune shi da masibobi za su gani kai ma za ka gani ya rasulallah kai kam ka riga ka sani abin ne kawai za a fitar a fili ka gani إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك حقيقة أبنجيك يا رسول الله هو أعلم شيني مسني أعلم أقم وزراجي دم في سني to to mafi sani kam ashe akwai wani wanda ya sani babu saboda kawai Allah shi ne masani inna rabbaka wa alim biman dalla Allah shi ne yake sane da wanda ya bata an sabilihi ga kaucewa hanyarsa wa shi Allah alam bil mutadi kuma shi ne sane da wanda suke shiryayyu duk wanda suke shirye kamin zo duniya ya tabbatar wanda suke batattu kamin su zo duniya duka Allah ya tabbatar saboda haka shi ne da sanin komai da komai فلا تطع المكذبين wala tudil mukaththibin ya rasulullah gashi yana ta baka labari don zan baka wani labarin waɗansu mutane da suka saki hanya amma suka dawo da wuri na yi musu gafara to wannan kafurai da suke zuwa suna faɗin miya kuma ga nurinka wai ba lasta murzalan kai ba manzo Allah yake ba da ya turo ka abin ya ci tura sun nemi a silvanta annabi ya ce ai ba wani sulhu tsakani na da ku wanda ku bi Allah ba wani sulhu ya ce to abin da ya kamata yanzu mu zauna lafiya a zo mu yi mu- mu zo mu bauta wa Allah ka ko da sati ɗaya ne kai ka bauta ma Allah mu ko da sati sati ɗaya ka aje eh, zagin mu mu ko mu aje zagin mu ka aje zagin allolin mu ko mu daina zagin naka Allah yanzu mu shirya da kai ka zo ka dinga yin maguma kan mu sujuda ko da na wata ɗaya ko sati ɗaya mu yi yarjejeniya in ka yi mu yi kaga sai mu zauna lafiya ka bauta wa Allah mu mun bauta wa Allah ka Allah ya ce ina fala jilil mukazibi wannan makaryata kar ka saurare su ya rasulullah ودوا لو تدهن فيدهنون waddu law tudhinu fayudhinun waddu si abinda yake fatan su wai su abinda yake fatan su law tudhinu inda ko ka ka, ka zo ka bauta wa Allah su fayudhinuna su ko zo su bauta wa naka wato mudahana wa- wato annabi wa- suna so wai annabi yayi kissa kenan wato mudahana kamar kissa wai ya zo ya bauta wa Allah su kaga ba da gaskiya zai yi ba Mm.
su kuma zo su bauta wa Allah annabi kaga ba da gaskiya za su yi ba Mm.
to wai abin da suke fata annabi mu yi mudahana mu mudahana Eh, to to i wannan bai da ba- bai da kyau an hana an hana irin wannan amma ana son mudarati abin da yake mudarati ka bar duniyar ka lamarin duniya naka don wani ya shirya ko ka saki haƙƙin kaɗan kaɗan saboda wani ya shirya ka rage kaifi cikin waɗansu abubuwa inda ba ka kai ga inda yake haramun ba نعم saboda wasu shirya ta hannunka nan to shi yasa ma annabawan Allah zai tura su wurin wa'azi ya ce musu ku tafi hankali kwance ba mai taurin ga kamar fir'auna ba kafuri da ya kafuri cikin mutane kamar fir'auna don shi ce ba Allah ne amma sai Allah ya ce musu da shi da Musa shi shi Harunu fa qula lahu qawlan layyinan نعم kaga mudaraji kenan Mm.
to mudaraji sakin fuska to ka, ka saki duniyar ka don wani ya shirya ba komai wannan akwai lada amma mudahana kissa minahinci ba da gan- ba da gaskiya ba ina tare da kai ba da gaskiya ba shi mudahana kamar dai a ce maka minahinci to wai suna so ka zo ka bauta wa Allahnsu waddu fatansu lauda dai tudhinu ka dan sassauko ka zo ka bi Allahnsu faidhinuna su ma su yi haka su sassauto su zo su bi Allahnka kanka ya kai ya Rasulullah ولا تطع كل حلاف مهين wala tudi kullu halafin mahin shugaban su mai fadin wannan magana mutun ne magareci Abu Jahl kenan shi muka dauka ko kuma Walidul Mugira haka mabiyan masu tafsirai suka faɗa نعم walidul mugira ah, wanda suke cewa laula nuzila hadal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim to walidul mugira yana cikin sunnan to shine shugaban su a cikin waɗannan fadin miyagun manganu game game da kai mu yi wannan zuwa wala tuni ka kusko ya, ya rasulullah ka saurari kulla dukkanin halamin mutumin banza mai yawan rantsuwar ƙarya mahinin wulakantacce karka bi shi ya rasulullah هماز مشاء بنميم hammazin masha'in binami mutumin banza hammazin mai yawan rada na mutane mina hiki hammazin masha'in binamimin mai kai kawo ya hada wani da wani a garin makka nan da nan in ka ji bom na hitina ya tashi to walidul mugira ya shiga wurin dumin banza ne duk inda ya zauna da wahala baka ji an yi tuna ba sai ya hada wannan kabila da wannan ya hada wannan jama'a da wannan ya hada wannan gida da wannan kullun dai karku yadda karku yadda wannan ai ku bi kabin su wannan ya za ku lakanta kanku kullun dai hada wani da wani ya ce wani wanje ce sun ce mu kaza karku yadda karku yadda ku yi maganin su mashayin binabi mai kai kawo don shi hada waɗansu da wasu ya hada ya hada annabi manci مناع للخير معتد أثيم manna'in lil khairi mutajin asiyin mutumin banza ne bayan haka yana hana alheri baya baya bari ai kyauta to ina masu hana bara نعم manna'in lil الله khairi أكبر manna'in lil khairi mai hana alheri kai baka ba mutane abinci ba ka ce kuma ka zuje su nema ka kulle mutane baka ji suka nemo ba baka ba su ba kuma ka kulle su Allah zai yi san musu نعم manna'in lil khairi mai hana alheri kaji sifansa azzalumi sifa goma Allah ya karanta masa wajen guda goma amma duk yace ya yadda ta dayan je musu za ku ji ta نعم manna'in lil khairi mai hana alheri azimin mai wan zunubi mutulle manna'in lil khairi mu'tadin mai shishigi mai tsallake iyaka tun da ya hana alheri ai ya- ya zama dan ta'adda ko mai hana alheri dan ta'adda asimin mai yawan zunubi عتل بعد ذلك زنيم kullum ba da zalika zanimin mai katon ciki نعم yau ba kala masu hana- hana- hana- hana baran nan ba ba manyan cikuna Na'am, gare su ba na'am.
sun ci sun koshi ko Allah.
suna damuwa da almajirai ba su je bara wurin su ba amma sun damu da su ko bari su yi bara mu je gidajen ku ba gidajen ku akwai yan sanda akwai sojoji da bindiga me almajiri zai gidan ku bai zuwa to wanda suke zuwa gidansu ba su gaji da su ba za ku je ba ku yadda ba mutullin mai katon ciki ba da zalika kaji katon ciki gare shi don Allah ba katon ciki gare su ba نعم ba da zalika bayan haka zanimin kuma shege ne نعم ya Allah shege ne dan zina ne da aka sauki wannan abubuwa a karanta wa walidu burgira hankali sai tashi yake kai kai yau mamu da ya zage ni yau mamu da ya zage ni sai zare ta komi yace duk abin da ya faɗan nan dai kam tayuwa kai duba ga shi da babban ciki ya ya duba duk ya ga haka ne yana hada sai ya dauki takobi ya je wurin mahaifiyarsa yace to wallahi Muhammadu ya zage ni yau kam ya faɗi miyagun maganganu mai saboda haka duk abin da ya faɗa na yadda amma magana ta ƙarshe ce shege nake wallahi in ki gaya min gaskiya ko in sare ki ta ce lalle kam shege kake الله أكبر lalle shege kake ya ce babanka mu gira ai bai haihuwa sai na yi magana tunda yana da dukiya na yi shirya da wani makiyayi aka yi ta lalata ta ce suka yi ta yi tare aka samu ciki sai aka ce nashi ne shi ma sai ya gode don a ce ga ɗansa kana ce ya mutu bai haihuwa ka je gaskiyar magana ya ce ya ce shegiya mutum ne ya banza sai zan zagi uwarsa to ka yi shi saboda haka ku masu hana bara kuɗi duk wanda ka gaina irin wannan ba na asali ba ne Allah ba na asali ba ne Na'am.
mu ba za mu ce shege ba ne ba na asali ba ne dan asali kam ba zai hana bayan Allah ba tunda ya tashi cikin talaka ya tashi cikin almajirai an yi bara gidan manzon Allah bai hana ba kai ka ce ba a bara gidan bayan Allah Eh? ba je gidan ku bara miron ku da mutane zalimin shege ne in ji Allah
أن كان ذا مال وبنين an kana zamani mabandad ya ga yana da dukiya yana ga yana da jama'a yana jajjawo ƴaƴan mutane yana cewa ɗansa ne yana cewa ƴaƴansa ne koko duk wani wanda ya kai don ya ga yana da dukiya yana da ƴaƴa ya tura ƴaƴansa ƙasashen waje sun yi shegantaka ya kwashi dukiyar mutane ya kai musu sun tara dukiya sun dawo suna wacaniya ko cikin talakawa don kun ga kuna da dukiya kuna da ƴaƴa kuke wulakanta mutane
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير idza الأولين tutla alaihi ayatuna qala asadirul awwalin ha kawai irin mutane haka suke ba in idan an karanta musu ayatuna ayoyinmu an ce Allah bai yadda ba kala zai ce asadirul- asadirul awwalin maganar banza maganar banza ce wannan ai tazuniya ce ba haka suke faɗa ba Na'am.
ai musu magana hada musu hujjoji tazuniya ai wannan maganar banza ce yau za mu faɗi ai duk duk duk duk harobin din da aka yi duk terrorist din da aka yi an suke kawo shi su sun manta nasu sun manta nasu duk tourist din da ake duniya wasu wa suke yin su ka taba ganin mabarata ma kamar mutanen gwamnatin nan ba su abuja in sun baran su ya wuce wani baran su ya wuce abuja sai hau jirgi ya wata kasa bara ya je ya je bara wurin wata kasa a sahi cikin wani kamfani ko a bahi shiya ko wani haraka bara suka je to manyan mabarata ba su yi ilimi ba sai kananan mabarata masu neman abin da suka ci an kana zabani idza tula aliyatuna qala ashabul awal ce maganan banza ce sanasimu سنسمه على الخرطوم sanasimu ala alhurdum Allah ce bar ni da shi kaji dai na gaya maka shi zan mu yi masa alama in sa a sare masa tudun hancinsa idan an je yaki ko haka aka yi ka dage masa hanci ka zan mutum ba hanci ai ba kyawu Hmm.
to nan ma dai sai laka hurdum wai hanci ne amma ba irin wannan ba kamar hanci irin na kare shi ne ce ma hurdum to haka hancin sa yake wani kwalob haka shine Allah ya ce wannan hancin nan da yake kamar kare zan sa da sare shi إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin abin da ya kawo musu haka ba rashin imani ne yasa suke haka to tunda ba imani babu sallah kyakkyawa babu zikiri mai yawa babu istighfari babu salatin annabi yaushe imani zai zauna a zuciya to abin da ya kawo musu haka zan ba ku labari in ji Allah zan ba ku labarin waɗansu mutane ku ji yaya ta kaya da su irin sunan wanda suke cewa ba za bari bayan Allah su samu ta, ta hannun sunan نعم wanda suke hana aba a ɗiba aba bayan Allah tun da shi mulidul ibn gira haka ne ɗabi'arsa Na'am.
bari in baka labarin waɗansu inna mu in ji Allah balauna mun jarabe su da su wannan mutane namu na yanzu domin shi alkur'ani in ya sauka akan wani dalili to ya dinga fa yawo ne fa yana hawa kan duk wanda ya bi wannan hanya Na'am.
har ranar da aka yi tashin duniya ba wai an sauke shi cikin ah, wurin shawa shikenan an sauke shi cikin laraba wai shikenan an kare wannan aiki a'a duk wanda ya biyo hali shi ma haka yake Ah, to in ba haka ba kenan su aka sauka wa sallah ba mu ba tun da lokacin su ne aka yi wannan kenan azumi sai mu daina kenan su aka saukawa نعم saboda qur'anin mu ne littafin mu ne annabin mu ne manzon mu ne duk abin da aka faɗa da mu da su din duk ya hauka mu نعم aya guda in ka ce baka da ita ba kayi ridda shi qur'ani kenan dan maganar Allah ne kuma shi qur'ani shi ya kai ko ko ab- ko abin da ka dauka wanda yanzu misali in ka dauko tabbati da abi lahabin wa tab kaji wannan نعم bane ya tabbata ga abi lahab wata ma'agana an maluhu wa ma kasab kai dai ba wani abab sunan ko Allah ciki dukiyarsa da abin da ya tara duk bata amfane shi ba magana an malu ba kasab sai su lana ran za ta lahab kaji muni kuma ya kare yawa an yi maganar wuta ko wuta za ta kona shi mamaratu hammalatul hadab har matarsa matsiyaciya mai mai dauko itace tana zubawa da kaya wai don annabi ya taka fiji da Allah ce ga ga wuyanta ma ba ku misali ku gane ta inji Allah muguwa muguwar mace ce ga wuyanta hablun tana da wata iri ah, abin nan da mata suke sawa na wuya kan kan da yi an ce masa ko wannan abin suke sa min masa na tsirkiya na kaba shi take sa saboda isa kaji wannan akwai sunan Allah ciki to ko tabbati ya da abi lahabin ka ɗauka ka taka to wannan kayan da نعم saboda maganar abi lahab din da aka faɗa Allah ba maganar ce ba zalla Mm.
akwai tajalli na maganar Allah مم.
yanzu misali inna qaruna wa hamana wa junudahuma kanu khadi da qarunu inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khadi da fir'aunu da hamana wazirinsa da duk jama'an su mutanen banza ne kaji sunan kafirai ne ko a wagar na faɗa qur'ani ne نعم nace qur'ani ne to sai ka dauka ka- ka rubuta haka qur'ani ne ba larabci bane zalla larabci ne amma na Allah to sai ka taka kayi ridda نعم to shi qur'ani shi kadai ya kai haka saboda haka duk abin da ake faɗa din nan karka ce a'a su aka gaya ma shikenan su riga sun wuce ai duk abin da ake yanzu a duniyar nan ba abin da qur'ani ya bari مم.
don Allah wannan magana da Allah ya faɗa mana batun wal- walid bin gira ka mu shiga wannan kissa ne don wannan kissa tana hade da wancan don Allah wannan sifa na suwaye أسجي.
manna'in lil khairi mu'tadin asimin utulli ba'da zalika zanim an kana zamalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asadirul awwalin da Allah su yi ha? suna hana alheri ko manna'il lil khairi mu'tadil ga tsallake iyaka dan irin sunnan masu wani alheri ka ji su da kyau sun fi kowa tsallake iyaka ko mitin suke irin nasu ba lokacin sallah ya mafi yawa ba a zuwa sallah ba a fita ko suna fita sai an kare ba a fita mutadin kenan manajin hain mutadin azimi ga yawan zunubi an kana zamalin don ya ga yana da dukiya a mutullin ga katon ciki sun ci sun koshi sun yi babban ciki suna da beya suna nishi suna gyatsa saboda sun ci sun koshi sun daddanda dukiyar bayan Allah sun haye kuna nan kuma a guminku ake ci ko ba guminku ba ne ai guminku ne wai fa ga ka'ida su wa ma'aikatan ku ne fa ku ne manya wai za su yi muku bauta ne ko za su yi muku bauta su yi muku aiki amma suka dambala kowa suka danne sai abin da zuwa ga dama ku bayan Allah kun fita batun su kun je nema wurin Allah wani yayi gona wani yayi kasuwa sai ya fita kasuwa yake samu abin da ya samu wani sai da menene wani dan shagon sun duk an ce kulle amma su albashi su kullun sai sun karba duk wata na suna nan sai karyar banza wai an ba ko ministoci ko sun ba da albashin sun baiwa sun baiwa suka baiwa ministoci sun ba gwamnati ko in gaskiya ne ku ba talakawa ai kowa ya san wanda suka zabe su ku dawo ku rabe musu albashin mana cikin kun baiwa kun baiwa kun baiwa gwamnati gwamnati ta yi kun dai mai da ruwa rijiya to wannan dole a ga mutane gaskiya fa don in an je lalacewa suka wallahu mu sani ba ba su bani ba to mun faɗa in ka sawara uho ba in baka sawara uho ba in ka aiki uho in baka aiki ba uho man kana falyumin wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur in ka so ka yarda in ka so ka yarda mu dai mun faɗa dama kaidan addini abu uku ne من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن ليس ضيفا بلسانه وإن ضيفا بقلبه فذلك ضعف الإيمان إن كذا أبن دبا da kyau kana da karfin ka ba mu da karfi ba mu da bindiga ba mu da sojoji to ya za mu yi za mu ce kamsi yanzu in suka ce sun hana kuɗin da muka fito sai su harbe ku to shi yasa wasu suke tawili irin tawilin da muka ba da labari ba irin su abu hanifa da yanzu imamu shafi bayan gwamnati ta samu irin wannan ba tun zamanin su bukhari da musulman ake ana wannan imamu shafi aka kawo shi aka kawo shi gaban kotu gaban sarki aka ce su a zamanin su abinda ake jarabe su bala'i wai sai ka ce qur'ani makhluqun ne in baka faɗa ba za a kashe ka aka kawo imamu shafi aka aje shi gaban jama'a gaban sarki gaban kowa aka ce ya ce ƙur'an makhluk in bai faɗa ba za a kashe shi sai aka ce masa ya ashekh imam shafi ma ta ƙulu fil ƙur'an mi za ka faɗa cikin ƙur'ani sai ya kyale su kai da kai muke ma ta ƙulu me bayani ka cikin ƙur'ani sai ya kyale su sai na kusa sai zungure shi kai me ka cikin ƙur'ani sai ce oh da ni ake makhlukun makhlukun da kai muke mata sai ka eh makhlukun makhlukun ta ce a ya yadda ya yadda ƙura'an maluku aka sallame shi sai mugun malami ibn du'at don in Allah na so na jarabi ƙasa da bala'i sai ya ɗauko mugun malami ya sa cikin gwamnati sai dinga sauraronsa mugun malami ibn du'at sai ba an ta yace ranka yadda ne ba kula da shi ba yi kan sai muna ce makhalukun ba yana nufin ƙura'ani ba ta ce a za mu dawo da shi sai aka dawo da shi gobe aka kai shi burko aka daure aka dawo da shi gobe aka aza shi gaban jama'a kai ƙur'ani muke magana mine ne sai kyale su kai karka bane shekar taka shekaran yi ba ƙur'ani mi kace sai kyale sai aka zungure shi ƙur'ani ya ce ha alƙur'anu wal injilu wat tawratu wal zabur kullu haula'i makhluq da ƙur'ani da at-taura da injila duk waɗannan duk makhluqun ne sai aka yi dariya aka fara eh ya dawo gaskiya aka sallame shi mugun malami ibn du'at ba an take ce ran kai ne ya tsun sai nuna ba ya tsun sai nuna ba kula ba ya ya birkita hankali ya tsun sai waɗannan duka abi ko duka halitta su aka yi ba wai qur'ani yake nufi ba qur'ani yake nufi ya tsun sai kaji alqur'an wa zabur wa tawrat wa kaza kullu haula ku ba ku ganin sa ba ku gane sa mugun malami kai ƙarshe dai aka aka bashi dan karan kashi aka mai da shi aka fito da shi aka dawo da shi ƙarshe a can ya mutu ba da wuri a cikin sarka imamu shafi din nan ba Ya, to ko da yake imamu shafi imamu abu Ham- Ham- hanbal ne shi haka da ya samu ya sha da kyar ya samu ya fita in ya fito a yi haka a yi haka din sai ya zo shi samu ya samu fita a fitar da shi haka ya samu ya fita sai aka ce masa ga ta bala ya kai haka sai ce ayo dole yi tawili ya ɗauki hanyar tawili to amma abu hanifa shi kam shi da aka kira shi qur'anu malu ya ce la la la qur'anu kalamullah maganar Allah ne aka bashi dan karanka shi aka mai da shi aka dawo da shi yace ina ina qur'ani kan maganar Allah ne ba makhluki bane yace mun je khalaqa samawati wal arda wa kaza wa kaza wa khalaqal qamara wa shamsa duk wannan ya ba amma ku kame inda Allah ce halakal qur'an aka bashi dan karanka shi karshe shine ya mutu a kurkuku cikin sarka ya mutu shi amma kamin bayan ya mutu shi imamu shafi radiyallahu ta'ala anu sai wato in kaga mutum ya rena mutane bai da mutunci ne irin wannan da ganin suna ta zagin malamai suna zagin su ba su da ba su da mutunci ne imamu shafi sai abin da yace bayan wa- wannan imamu hanbal din na abu hanifa ya rasu sai ce don Allah don Allah ku gaya ma ku gaya ma ƴaƴansa su bani rigansa in daura in samu albarkansa Allahu Akbar.
wai na gabansa ba Mm.
to bani rigansa in daura suka ce ai yayi wasiya da kaza ce to in wannan ta ci tura don Allah ku wanke ku bani in jika in wanke in sha Allahu Akbar.
in sha haka yayi aka bashi rigansa ya wanke ya sha ruwan rigar ya wanka da shi a jikinsa wai samu albarka Allahu Akbar.
wai albarka zai samu imamu sha in kun karanta tarihin za ku ga wannan za ku ga wannan imamu shafi ya wanke ya sha samu albarka to in kaga mutane suna rena waɗansu din nan musamman masu rena almajiran nan albarka ne ba su da suna rena bayan Allah ana koran su in kaga yadda ake wa bayan Allah yara wanda ko littafi ba fara yi musu ba amma wani ya haddace Qur'ani amma duk littafan sunan da suke takama da shi ba wanda ya haddace ko guda ɗaya ta Mm.
ko digirin nasu ba na ƙarya ba ne Na'am.
ai na ƙarya ne suke yi suna cutar mutane to shi ne yanzu Allah zai ba mu sabon la- labari ko kan lokaci yayi ne to to alhamdulillah Allah ya muna gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da imani mu da mutunci mu albarka annabi Amin.
Allah ya muna gafara Amin.
Allah ya kiyaye mu sharrin masu yi ma addinin musulunci da gwangasa ko zuwa ne ne Allah ya karya mu da su Amin.
Allah ya karya mana su Amin.
dukkanin wani karfi da yake so ya barazana ga addinin musulunci Allah ka yi wannan karfin karfi Allah ka karya shi Amin.
Allah ka karya mana su albarka annabi Amin.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Amin.
ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imani mana mutunci ka ba Amin.
mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Amin.
albarka annabi Amin.
Allah ka yi mu masu mulki mu muwafaka ga alheri ka dungude su da sharri Allah ka yi mu na haka Allah Amin.
ji kan Allah ya mana gafara iyaye mu Allah ya ji kan Amin.
Allah ya musu gafara Amin.
Allah ya musu gafara ya yi musu da malu Amin.
Allah ya musu haka Allah ya kara musu karama Amin.
barka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah biya bukatun آمين آمين biya bukatun da suka musu Amin.
addu'a bismillahir rahmanir rahim فاتحة صلاة الفاتح alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Amin.
rahim iyyaka na'budu wa iyyaka آمين nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى آمين.
صراطك المستقيم وعلى آمين.
آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آمين.
على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين